الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى يومنا عشرين دا ترانيكو قوة بير هجرة منظر سيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوى مدينة شكرة تا دبو دا دا دا دا أربعين دا شدا وان دا دا دا تلاتين ɗai ga watan sha biyu ko ɗai ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ko muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun yi ƙare ko in ce mun ƙare bayanai daga aya ta 113 zuwa aya ta 114 gwargwadon abin da lokaci ya bayar to a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala duk da yake akwai sauran bayanai da yake ayoyin haɗe ne suke guda uku za mu tashi daga aya ta 114 zuwa aya ta 115 a cikin suratu tauba a shafi na 205 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa ma kana Allah li yudilla qauma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم نعم كما يدبك سني muna ɗan taɓo waɗansu hukumce-hukumce na zakka da suka shafi wato zamani alƙadayar mu'asira to yau za mu yi bayani akan zakatu malil am dukiya ta al'umma ta ƙasa shin tana da zakka ko ko ba ta da zakka a gane ko to abu na farko shine bi ake nufi da dukiya ta al'umma sannan kuma shin zakkatta in za a fitar ya ake fitar da ita sannan kuma za a yi tatbiki a aikace a wannan zamani a gurguje me ake nufi da zakata al'umma idan muka duba malul am mustalah ne ko mu ce uslubi ne wanda a yanzu ne ake amfani da shi a can da suna cewa baitul mal baitul mal ake cewa ko ba kadan bane to amma malamai yanzu sun yi amfani wato da kalimata malul am kamar dukiya ta jama'a gaba daya to akwai ta'rifat da dama amma za mu ɗauki ta'rifi guda aka ce shine almalul ladhi istahaqqahu almuslimun dukiya ce wadda musulmi suka cancance ta bi tariqatin mashru'a da hanya wadda shari'a ta yadda da ita walam yata'ayyan malikuhu wannan dukiya ba a tantance mai ita ba shi kadai nan ba ana nufin ba a san mai ita ba tunda an ce ta musulmi ne ya san mai ita amma ba ta mutum guda ba ce shi kadai wa yatawalla waliyu amril muslimina shugaban musulmai shi yake jibintan lamarin wannan dukiya niyabatan anhum a madadin su sarfahu yadda za a juyar da dukiyar fi masalihihimul amma a cikin maslaha ta musulmi gaba daya dukiya ce ta musulmai wadda kuma ana sarrafa ta ne a cikin maslaha ta musulmai amma wanda yake da ikon yin haka shine mi shugaba da musulmi mun gane wannan da kyau kenan in muka gane za mu gane ita wannan dukiya mustahiquhu wanda ya cancance ta kenan almal kenan tunda dukiya ake cewa da larabci almalu namiji ne almuslimuna bila ta'yin ta musulmi ce amma ba mutum guda ba almubashir litasarrufu fihi wanda yake da izinin ya jujjuya wannan dukiya ya saka ta inda ya dace huwa waliyu amril muslimina shugaban musulmai niyabatan anhum a madadinsu masarifuhu inda za a saka wannan dukiya hiya masalihul muslimina amma a cikin maslaha ta musulmai to wannan shine to sai malamai suka yi sabani shin wannan dukiya tana da zakka ko ba ta da zakka waɗansu daga cikin malamai sai suka ce to ai ita zakka tunda an ce gairu mamlukin wato asalin zakka sai an san wanda yan mallaki dukiya ko ba haka bane kafin a ce ya fitar da zakka ai sai an san mai ita dukiyar da ba a san mai ita ba ai ba za a ce wato a fitar mata zakka ba to shine suka ce tunda an ce gairu mamlukin li muayyan to kinan sai an tabbatar da wa yake da ita kafin a ce za a fitar da zakka to na farko sai suka ce milkun raqabati wal yad a ce an mallaki wuya da hannu wanga mustalah ana nufin dukiyar mallaka kace kuma tana hannunka domin tana yiwa ka mallaki dukiya ma wata hannunka tana hannun wani kaga nan babu zace a ce ka hidda zakka wadansu kuma suka ce a abinda ake nufi milkun raqaba ka mallaki dukiya ko da ba ta a hannunka kana iya fitar mata zakka ban sani ko mun fahimta ba to sun kafa hujja da cewa abinda ake nuhi da mallakar dukiya kamar asar da aka ruwaito ga Ali ibn Abi Talib la zakata fi malid dima an gane ko abinda ake nuhi da malid dima an ka ce wa huwa al-malu alladhi la yantafi la yuntafa'u bihi ma qiyamil mulki kenan dukiyar da baka iya amfani da ita amma tare da cewa taka ce ma'khuzun min al-ba'ir ad-damir shine raqumi dan falalle kenan alladhi la yuntafa'u bihi wanda ba a yi amfani da shi li shiddati huzalihi tare da cewa ya abin nan saboda yana ya abin nan yana da rama kwarai da gaske ko da ka mallaki raqumi idan ba zai iya ɗaukar kaya ba ai ka babu zancen ka mallaki wato wannan dukiya ma'ana ka mallake shi amma ba za ka iya aiki da shi ba mun gane wannan da kyau to wannan shine abin da sun ka kawo waɗansu suka ce kuma to kenan yanzu dukiyarka idan aka kwace ta ai ba a ce ka fitar mata da zakka tunda baka da iko akan ta wannan shine dai abinda ake faɗa ko abinda ake nufi da cewa milkul yadi war raqaba dan haka abinda addance mafi inganci tamamul mulki bi annahu qudratul ala tasarruf bil mamluk in an ce kana da cikan mulki ga dukiya to sai kana da ikon da zaka juya ta amma dukiyar da aka hannun wani to wannan ba a kira ta wato a matsayin dukiyarka to ƴan uwa sai malamai suka tattauna kan shin dole ne a fitar ma wannan dukiya zakka ko ba dole bane yanzu zamu taɓa waɗannan maganganun a takaice sai mu bar saura sai sati mai zuwa an gane ko kenan wasu suka ce dukiya ta al'umma an gane ko ta ƙasa ibrahim ce ta ƙasa sun ta cewa dole ne a fitar mata da zakka tana da zakka kenan wasu malamai suka ce a'a babu zakka a kanta an gane ko to wasu sun ce akwai zakka wasu sun ce babu zakka da aka yi taro na malamai na duniya kan zakka na zuwa da an kai an gane ko li qada'iz zakatil mu'asira da aka yi wannan taro أبحاث الندوة الثالثة عشر لقضاء الزكاة المعاصرة سكتي المال العام شي دوكيا جماعة باتد زكاه domin dukiya ce ta jama'a to in an hitarwa za a ba zakka wa za a ba ita ina fata an fahimta eh sun kace to su babu zakka ga wato abin nan amma inda sabani shiki shin dukiyar al'umma idan aka yi kasuwanci da ita aka samu riba shin akwai zakka ko babu misali gwamnatin ƙasa ta fitar da waɗansu makudan kuɗaɗe sai ta sa hannun jari a wani kamfani sai kamfanin nan ya samu riba mun gane da kyau shin akwai zakka ko babu to dan ne za a tattauna akan wannan amma dan ce mafi inganci in dai dukiya ce ta al'umma babu zancen a ce a fitar mata da zakka tun da tana cikin baitul mali dukiyar talakawa cewa za a yi ma aiki da ita talakawa to me zancen ku fitar da zakka daga cikin ta inda sabanin yake idan aka sa ta cikin mi cikin jujjuyawa aka yi kasuwanci da ita shin akwai zakka ko babu sati mai zuwa in Allah ya samu da cikin masu rayuwa za mu zo mu kawo dalilan malamai amin malam saki bai ta aya wa ma kana Allah wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da in hadahum hatta حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم نعم satin da ya gabata mun taɓo wajen ayar da ta gabata tun da ayoyin suna magana dai kan neman ma mushrikai gafara ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم هكذا يقول تو بياني كيم مكاكاو مسألة قدا بيودس كده علاقة دوانا آية مسألة لما سوى حالا قدا كيس إيه قدا كما سبو دم حالانتا to shine waɗansu suna ganin cewa to menene bambancin tunda shi hadithin inna abi wa abaka zancen baba ne to ita mahaifiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun ce ba sanadin ba shine sababin nuzul ba amma ya tabbata cikin sahih muslim ya nemi ya neman mata gafara ba abi ba ba a bashi izini ba shin wannan yake nuna ita ma tunda ba a bashi izini ba a'a shi ba a bashi izini ba ba shi ke nuna karara ba an ce yan wuta ce domin suna daga cikin ashabul fatra an gane ko ahlul fatra waɗanda kiyama in ta tsayu ne al'amarin su zai bayyana al'amari ne na gaibi yana yiwa da Allah ya ba manzo umurni ya neman mata gafara ko da ya ce wahayi na wasu su fake ce a'a ba haka nan bane ko ba haka nan bane saboda tana mahaifiyar shi sai aka ce ba a bashi izini ba saboda al'amarin kafirai da kuma wanda suka mutu ahlul al'amarin ahlul fatra za a bar shi dai ranar tashin alkiyama za a yi musu imtihani da yace ba a yi mai izini ba ya neman mata gafara bai ce ni ba bai ce yan wuta bace babu nasi akan haka mun gane wannan da kyau ko saboda wani zai iya fakewa da wannan ya ce to ai an ce kaza nan kuma ba a ce kaza ba sannan abu na biyu kafin mu shiga cikin wannan ayar gadan gadan shin da an ka ce shi baban annabi ibrahim me yasa shi aka ce baban shi ne kuma me bambancin abu talib da baban annabi ibrahim da kuma mahaifan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai wani zai tambaya ko shi abu talib da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta same shi ya kira shi yace ya am qul ashhadu an la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha inda Allah shi da'awa ta same shi baban annabi Ibrahim da'awa ta same shi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim da'awa ta same shi amma su mahaifan manzo sallallahu alaihi wasallam da awa bata same su ba kaga wannan shine bambancin su waɗancan sun mutu kafin da'awar ta zo kinan kaga sa su cikin ahlul fatra ba abu bane mai matsala mun gane wannan da kyau to sai abu kafin na ƙarshe shine da anka ce inna ibrahima la'awahun halim kaga sai Allah ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah anan akwai wani uslubi na balaga sunansa al'udulul ƙur'ani bai ce falon ma ta bayyana lahu annahu adallaha kaga ada ya yi adawa da Allah sai ce annahu aduwun lillah aljumla alismiya tufidu subutu wal istiqra tunda ya mutu akan kafirci kenan kiyayya shi da Allah tabbatatta ce mun gane wannan da kyau shi yasa bai ce adallaha ba ko yu'adillah abu na biyu bai ce falan ma ta bayyana lahu annahu mushrikun ba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina bai ce falan ma ta bayyana lahu annahu mushrikun ba me yasa sai ya ki kawo mushrik kuma mushriki aduwullah al kafiru aduwullah sai yayi amfani da aduwun dan ya baka ma'ana biyu don can mushriki ka gane makiyin Allah ne shi yasa wani dan uwa ce to ai mallan tunda shirka tana hana a gafarta ma mutum an gane ko shi ne abin da ya kamata a yi ta'arifin menene shirka ko ba haka nan bane sai an ka ce to abinda ashirka tana da ta'arifi cikin littattafai masu yawa an yattakhidha al-abdu lillahi niddan mutun ya riki kishiya ga Allah fi asma'i fi uluhiyyatihi wajen bauta ma Allah aw rububiyyatihi ko cikin rububiyya ta Allah Allah shine al-khaliq al-malik al-mudabbir kace akwai wanda ke yin halitta ba Allah ba akwai wanda ya mallaki abubuwa mallaka ta hakika ba Allah ba mun gane wannan almudabbir ko kace akwai wanda ke iya yin tasarrufi cikin mulkin Allah ba da izinin Allah ba to kaga wannan shirka ce ta rububiyya aw fi asma'ihi wa sifatihi ko kace sifar wani ko sunan wani daidai yake da sunan Allah sunayen suna iya zamantowa daya ko ba haka nan bane amma kuma ma'anar ba ɗaya ba don zatin ba guda bane to in ka yi shirka da Allah to wannan shine zaka tabbata a cikin wuta in ka mutu akan wannan mun gane wannan da kyau ko dan saboda kun san bayannan dole wani lokaci sai an yi kokari wato an bayyana su inna ibrahim la awwahun halim awwahun muka ce siga ce ta mubalagha duk malaman lugha sun tafi cewa su fi'ili in ba fulasi bane an gane ko ba a iya samun siga ta mubalagha illa nadira shi yasa waɗansu suka ce daga ata'awwahu ne shi ko ata'awwahu ya wuce harafi nawa ya wuce harafi fulasi imamu qutrub sai ya ce asalin shi daga aha ya uhuna kaga harafi nawa uku amma duk malaman lugha sun tafi cewa duk duniya banda qutrub babu wanda ya ce akwai wannan fi'li sulasi an gane ko to ba mu sani ba yalla qutrub ya so ya nemi mafita ne ko ko dai a ce a'a yalla akwai fi'ilin duk malamai ba su gane bane ko ko matsuwa ne yayi Allahu a'lam mun gane wannan ko to waɗannan su ne bayanan da ya kamata a ce na yi kokari na gabatar saboda abubuwa ne waɗanda suke masu shan kai shi yasa sai a yi hattara da 'yan shi'a sai su ce wai kajiya ai an ce iyayen banza Allah sallallahu ai suna wuta gashi maganganu ne na ahli sunna daban-daban daban-daban waɗanda sun ce kaza waɗanda sun ce kaza waɗanda sun ce kaza amma saboda suna kiyayya da ahli sunna sai su sai su dauki wato kauli guda shi kadai za su bayyana ma duniya shi yasa wani babban malamai 'yan shi'a marji ne daga maraji'u shi'a an gane ko an sako shi a gidan TV in ban manta ba a shekara ta 2000 in ban manta ba da sha ko biyu ne yake cewa habihi riwayatun umawiyya riwayatin umawiyya a wajen riwayat ta tabbata wajen dilalata ya ahli sunna suka yi bayani an yi magana guda hudu amma saboda makiyin sunna ne bai sun ya bayyana akwai maganganu daban sai ce riwaya umawiyya wai ma'ana kenan ahli sunna suna adawa da iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su labi ai an ce iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna wuta ai Abu Abu Huraira kuma sai an ce uwa tana aljanna yanzu uwa Abu Huraira ta yi uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanyoyi ne ba dukkan malamai suka tafi akan wannan ba wasu malamai suka ce suna cikin ahlul fatra mun gane wannan da kyau to dan ku yi hatara da waɗannan mutane Allah kai mu da tsani to yanzu sai mu je zuwa ga ayan mu wanda za mu karanta a yanzu nan wannan aya sai Allah ce wa ma kana Allahu an gane ko bari mu nemi munasaba tsakanin aya da ayoyin da sun ka gabata sannan kuma sai mu shiga cikin mi cikin bayanin ɗaiɗaikun kalimomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun a cikin mushaf na tanasubul ayat mushaf darus sahaba sun ka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ce walamma amara Allahu bil bara'ati min al kuffar kenan ولما ظن البعض أن إبراهيم قد وعد أباه أن يستغفر له أن في ذلك حجة له فأبان الله أن ذلك كان للوعد الذي بينهما فلما ظهر لإبراهيم أن أباه عدو لله لموته على الكفر تبرأ منه فبين الله تعالى أن هذا الحكم غير مختص بالإسلام كنا ألا بين الحكم شمباياشا في شريعة النبي إبراهيم بني إلى فتا أنفهم سي الله سبحانه وتعالى يبين وما كان الله liyudilla qauman su buskawo wani bayani ba amma ibnu ashur da yazo a karkashin wannan aya da anka ce wa ma kana Allah liyudilla qauman sai yace wannan aya atfun ala jumlati wa ma kana istighfaru ibrahim tunda yace li'tidhari an li'tidharin an an-nabiy wa ibrahim alayhi wassalatu wassalam fi istighfarihima liman istaghfara lahumu min ulil qurba ka abi talib wa azara wa min al'umma da kuma waɗanda an kai ma uzuri kina an yi ma annabi Ibrahim uzuri an yi ma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uzuri tunda shi Abi Talib ya Abi Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi mishi gafara azar kuma Ibrahima ya nemi mishi gafara wa min al'umma da kuma ga daga cikin al'ummar da manzo ya neman magafara ka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mai sallah in ko an kai sallah akwai mi akwai neman magafara ko ba ka bane inda azuwa ai magawa sallah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ko ba ka bane sai yace bi anna fi'lahu ma zalika ma kana illa raja'a raja'an minhuma hudan man istaghfaru lahu suna sa tsammanin za su shirya duk da ke aishi abdullahi ibn zubair ubayy ibn salul ai ya riga ya mutu dan ce a ce kuma ana neman mai gafara ana zaton zai abun ga kago ga magana ba ta tsayu ba ina fata an fahimce ni to sai Allah ya nuna cewa tunda har an riga an aikata mutane za su iya samun mi za su iya shiga cikin matsala sai Allah subhanahu wataala ce to wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahu kenan ba al'amari ne na Allah ba ya batar da mutane hatta yi bayyana lahun ma yattaqu tunda an riga an aikata wani zai shiga cikin matsala yace to ai mun riga mun nemi gafara me ya hukunci sai an kace a'a kar ku ji tsoro wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqu wannan kamar uzuri ne Allah yake bayyanawa ga shi annabi Ibrahim da kuma wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi kasu sa tsammanin don sun neman musu gafara a wancan lokaci kuma Allah ce kada a yi to yanzu ya hukuncin abin da ya gabata Allah ba zai kama su da wannan ba wannan shine alakar wannan ayar da wato ayoyin da suka gabata yanzu sai mu zo zuwa ga bayanin abin nan da yake da suna ɗaiɗaikun kalimomi tare da kuma wani bayani na i'rabi in ya gitta saboda ɗaiɗaikun kalimomi wani lokaci tare da i'rabi suke rarraba su wani lokacin yana bada wahala amin malam sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana Allah, Allah bai kasance ba, liyudilla ƙauman ya ɓatar da waɗansu mutane ba da izhadahum bayan ya shiryar da su, ya shiryar da su mi lil islami ga musulunci, hatta yi bayyana lahum ma ya taƙun, har sai Allah ya bayyana musu abin da za su ji tsoro, in ji mai jalalili min al'amali na aiki. Kinan sai Allah ya ce abu kaza halat ne in baka yi ba Allah ce na wajabta ma kaza kenan in baka yi ba lokacin kake da laifi ko baka nan bane ko ko abu Allah ya ce abu kaza na haramta maka shi in ka aikata sai ya zama to kana da laifi to in ba haka ba ba za a kama ka ba Allah ya ce to kenan ce hatta yubayyana lahum ma yattaquna min al-amali fala yattaquhu in Allah ya bayyana musu busu ji tsoro ba suka je suka aikata fayastahiqu al-idlal sai su cancanci batarwa to wa ma kana Allah in mun ka dibe shi li yudilla qauman akwai sabani da dadde tsakanin mi tsakanin malaman lugha nan irin wannan shine waɗansu wato allamu wannan da ake kira lamu wasu malamai suna kiranta lamul juhud lamun ta musu duk da yake Sheikh Ibn Uthaymeen ya tafi cewa bai dace a kira ta lamul juhud ba a kira ta lamun nafi an gane ko domin juhud shine butulcewa ko kafirci kaga ba a danganta butulci zuwa ga Allah ko kafirci zuwa ga Allah amma istilah ne wani bi na malaman nahwu an gane ko malaman basra da malaman kufa suna da sabani karkashin wannan ka koma cikin littafin abdurrul masul fi ulumil kitabil maknun na as-samirul halabi in ka koma a cikin suratul baqara wajen wa ma kana allah li yudhi'a imanakum inna allaha bin nasi ra'ufur rahim duk inda akwai irin wannan malaman basra sun ka ce akwai abin da aka shafi malaman kufa sun ka ce ba a shafe komi ba to me hujjaku su malaman basra suke cewa aslin shi wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ay wa ma kana Allah muridan li idha'ati imanikum wa ma kana Allah li yudilla qauman ay wa ma kana Allah muridan idlal qaumin su ko malaman ku suka ce a'a ita Allah mukin nan matsayin ba a shafe komi ba sun ka ce kawai ita wannan allama ita ce a matsayin khabar da abin da zo baya amma in muka duba zance mafi inganci zancen malaman basar ya fi karfi a nan tabbas a ce an shafe wani abu nan ya fitowa da ma'ana mun gane wannan kuma a kawo lamun ya fi karfin ma'ana domin in ce ma kana zaidun ya ƙunu da ma kana zaidun li ya ƙuma wanda ya fi karfi a gani ina fata amince ni kaga wannan lamun kin ya kamata a ce an kawo ta ne wato littakidi don karfafa ma'ana in ba haka ba sai a ce to kenan da ma kana zaidun ya qumu da ma kana zaidun li yaqum ai duk suna ba da ma'anar bai tashi ba amma wannan aka ce ma kana zaidun li yaqumu an kore aikin kuma an kore ma niyya aikin amma an ka ce ma kana zaidun yaqumu to an kore aikin ne amma ba a kore niyyar shi ba amma ma kana li yaqum bayyini yabba kuma bai tashi ba mun gane wannan da kyau shi yasa kada ka dauki wato larabci wasa ko ko larabcin alqur'ani wasa an gane ko sai ce hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna allaha bi kulli shay'in alim cikin jalalaini ko baka diba ka gani yace inna allaha lalle tabbas allah subhanahu wata'ala bi kulli shay'in ga dukkan komi alimun Allah subhanahu wa ta'ala masani na ko wa minhu yana daga cikin abin da Allah ya sani mustahiqqul idlam wanda ya cancanci a batar da shi wal hidayata da wanda ya cancanci a shiryar da shi ina fata ana fahimta ta to anan a cikin uslubul balaghi intabe in ka zo zaka tahlilin aya ta fuskar balaga to ba haka ne zaka faɗi abin da kake so ba sai ka yi sai ka koma ma wato ƙa'idodin da ake bi wajen mi wajen tahlilin aya an gane ko mine ne za mu kalla shi ne inna allaha inna litta akidi ko ba kanan bane allaha nan ismu inna ne bi kulli shay'in alim asalin shi alimun ne bi kulli shay'in kaga inna ta akidi ta Allah jumla ce ismiya domin asalin shi Allahu alimun bi kulli shay kaga jumla ce ismiya kaga ta'kidi na alimun ba a kawo fi'ili ba a ce ya alamu ba kuma alimun ba a kawo alimun ba sai aka ka siga ta mubalaga kaji ta'kidi na sai an ka ce kuma bi kulli shay'in alim nan sai an kai at-taqdim wa ta'khir inda an ce inna Allaha alimun bi kulli shay'in Allah ya san komai to tana yiwa a samu wanda ya tarayya da Allah amma da an ka ce inna Allah Allah bi kulli shay'in ga dukkan sanin komi to shi kadai ne alimun masani taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr amma fi ba'd al-amakin mun gane wannan da kyau Allah subhanahu wa ta'ala masani na ga dukkan komai to wannan aya ya ku ƴan uwa tana dauke da wani hukunci da wata ka'ida wanda ya kamata mu karanta daga nan sai mu wuce gaba ina fata ana fahimta ta wato ka'idodi ne guda biyu da ya kamata mu ɗauko don saboda ɗalibin ilimi ya fahimce su in muka duba cikin littafin muzakkiratun fi usulul fiqh ta ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti ya kawo wannan wato shine bayanin cewa da anka ce inna allaha bi kulli shay'in alim wa ma kana allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum sai ce mi hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna allaha bikulli shay'in alim akwai mas'ala da ake kira wato istishab istishab da kuma al-ibaha almi al-aqliya su hukumce hukumcen shari'a in baka san su ba to sai ka san ka'idodin da malamai suke bi wajen mi wajen tattaunawa anan shi istishab kin mu maido hankalin mu sahiba shine abokantaka abu istishaba ko kenan da ahu ila subha suhba ya kira shi zaman to abokinsa to abinda ake kira istishab wato wani hukunci ne na shari'a amma kala hudu yake saboda dalibai ilimi nawa suka sani wani lokaci guda to amma a matsayin mu da dalibai sai muka gano istishab guda hudu ne na farko akwai istishabul admul asli ya an ka ce istishabul admul asli shine abu ya kasance babu shi sai a abu takanci mi rashin shi sai mi sai an samu ko ba haka nan bane yanzu in baka da abu kana da matsayin mi wanda bai da kuɗi matsayin mi yake ana ce mai mawadaci sai wani lokaci sai in ya samu kuɗi to kaga shi a kira al'admul asli dan mutane su gane tun da zuwa son kuɗi yace to wannan istishabul admul asli hatta yarida an-naqil anhu shine malamai suka kira wa huwa al-bara'atu al-asliya wal ibaha al-aqliya wannan sunan shi al-bara'a al-asliya ko al-ibaha al-aqliya nau'i na biyu istishabul wasfi a abotakanci sifa almusbitu lil hukmi wanda za ta tabbatar da hukunci hatta yathbuta khilafahu sai sabanin shi ya zo yanzu misali asalin nassi yana nan yana matsayin mai aiki ko ba haka nan bane asalin nassi aiki yake tunda an sabkar da shi dan yayi aiki to kafin a ce wannan nassin baya aiki sai an kame nassin da ya shafe shi kenan nastashibu al ihkam hatta yarid an nasikh ko ko asalin nassi am yana da matsayin yana aiki sai mi sai an samu khas sannan a keɓance shi haka yanzu misali a ce mutum ya mallaki abu to yana da matsayin nashi in an ce bai mallake shi ba sai an kami sai an kawo dalili ina fata ana fahimta ta asalin mutum ba abin shi bashi in an ce ana abin shi bashi sai an kami sai an kawo dalili sai kuma istishabu hukmul ijma' ko ko a ce an yi ijma'i to in an kai ijma'i akan abu to nan ana iya samun sabani yanzu idan mutum yayi taimama bai samu ruwa ba ai an yi ittifaqin mi an yi ittifaqin arwalla sai tayi ko ko taimama sai tayi to sai kabbarta sallah duk ana nan ana istishabul ijma' bayan ya kabbarta sallah sai an ka samu ruwa yaya za a yi eh wasu suka ce za a bi istishab tun da dama ko da ya shiga sallah akwai sallah shi wasu suka ce tun da ruwan sun zo sallah ta lalace to wannan akwai sabani tsakanin shi ina fata ana fahimta ta eh sannan kuma kamar yanzu sayar da baiwa wadda ta aihu gare ka wadda ake cewa ummu walad waɗansu tafi cewa fuqaha ba a sayar da ita wasu suka ce a'a asali ana sayar da ita to daga baya ne aka zo aka yi ijma'i akan cewa koko sai na Umar zamanin shi aka yi ijma'i ba za a sayar da ita ba shin za a sayar da ita ko ba za a sayar da ita ba istishabul ijma' sai kuma abu na hudu shine istishabul maqlub al istishab al maqlub shine a juyar da abu ina fata an fahimce ni ma'ana abu ya kasance akan wani abu sai a juyar da shi akan halin da ya kasance shine ake kira istishab al maqlub abu yana kaza ya koma akan wata sifa ina fata an fahimce ni shine misali kace a'a tunda abu a da haka yake so yanzu ma haka kamata ya kasance shi ne kama abin da muka ba da misali a ce alwallan mutum da ya yi taimama ai asali taimama tana ne kuma ya zo ya shiga ya shiga sallah sai ka ce to tun da can da akwai ta to yanzu ma akwai ta to wannan akwai sabanin mutane sabanin malamai akan shi amma shin menene maqsad na shari'a sannan ina dalilai ga inda nake son mu zo bayan wannan kamar meye hikima mal maqasidush shar'iyya na al-istishab me maksad na shari'a da ta tabbatar da wannan hukunci kuma ina dalilan da suke tabbatar da wannan an gane ko domin cikin littafin al-maqasid ash-shar'iyya inda Sheikh Muhammad al-Amin Shankidi an kawo shi malamai sun kace al-amalu bil istishab yu'addi li istiqrar ahwal an-nas fi ibadatihi in mun ka aiki da istishab zai sa ibadan mutane ta tabbata wa mu'amalatihim da mu'amalarsu wa bu'dihim an ash-shakki wa taraddud kaga wanda ya ce idan mutum ya yi taimama in ya shiga sallah alwallar shi tana nan ba huta ba sannan yanzu in babu istishab kullum matsala za mu samu alkali sai sayar yadda zai yi shari'a wannan matakka ce sai aka zo aka ce ba matakka bace asali kuma an daura ma are da ita kaga alkali in yayi aiki da istishab sai ce to mu abinda muka sani an daura mishi aure da ita ga shaidu wanda ya ce ba matar shi bace ya kawo dalili istishab kaga ka huta in ba haka ba sai ai wasa da hankalinka wannan misali ne kawo sannan kuma shi istishab abu ne wanda yake shari'a ta tabbatar da shi kuma hankali ma ya tabbatar da shi ma'ana a cikin tsari ma na hankali asalin abu ya zamanto akan halin da yake in an ce ya samu canji sai an kawo mi sai an kawo dalili to meye dalilai na shari'a da suke nuna wannan sai Allah ce riba halacce ko haram haramun ce amma an ci riba kafin mi kafin aya ta sabka sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf kaga ayoyin da suke nuna cewa ashe canda an rigai an bar shi saboda babu wani hukunci na shari'a kinan ibaha ce aqliya ma'ana haka aka bar su akan abin da suka tafi sai da wani dalili ya sauka bata isa ba Allah ce to ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim wa ma kana allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ka gani kenan wannan yake nuna cewa ashe abinda aka aikata kafin wani abu ya zo to ba da hukunci a shari'a sai lokacin da shari'a ta zo ba za a kama ka ba da abinda ka aikata akan rashin sani wannan shi ke dacewa da wato abin nan sannan kuma shari'a ta yi amfani da al-istishab fi tarjihi fil masail al-khilafiyya in an ka zo mas'ala ana sabani to wani lokacin shi istishab daga cikin maqasid kin shi yana taimakawa a samu a samu tarjihi da shi misali malamai suke cewa shin mace idan tana da ciki na zina an gane ko mace ta yi zina sai ta yi ciki shin ya halatta a aure ta koko sai ta yi sai ta aihu to shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Shankidi ya ce zance wanda fi bayyana a kansa daga cikin manganun malamai cewa bai halatta ba a auri matar da take da ciki na zina sai ta yi sai ta haihu ina fata mun fince ni yace waɗansu malamai ko su tafi cewa ana yi an gane ko daga cikin waɗansu wato malamai na an yi riwaya wannan daga Imam Shafi'i da kuma wato Abu Hanifa domin malin yake cewa li anna nikahar rajul imra'atan hamilan min ghairihi fihi saqiyu zarbi ba il ghairi idan mutun ya aure mace misali wanda ta yi zina ba wai mace wanda ta yi aure ita wanda ta yi aure ma babu ma wannan zanci to zaka shayar da ruwanka ne ma'ana wannan cikin za a shayar da ni za a shayar da shi ne da ruwan wani wa huwa la yajuzu yace lidhalika qawlihi ta'ala dan Allah ya ce wa yadullu zalika wa yadullu lidhalika qawluhu ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna ulatul ahmali mata wanda suke suna da ciki ajaluhunna ajalin su an yadda ana hamlahunna sai sun yi sai sun aji na ana zancen mata masu ni masu aure yace to wagga aya umumin ta yana nan ba a iya hitar da mace wadda take mazinaciya a ce ita ma ba da shi ba yace saboda istishab za a dauka dalilin da yasa aka ce waccan ba za a aure ta ba ai akwai ciki tare da ita ko ba ka bane to umumin ta ya shafi wannan baka da ko aka ce a'a nan ana zancen mata ne masu aure da haka zaka fitar da ita yace a istishabu hadal umum da haka za a yi istishabin wannan umumi tana matsayin wanda ita ba za a aure ta ba kenan in za a magana mi ake zance a kawo dalili ba a son rigima yana daga cikin abin da ke jamu da matsaloli marmakon a tsaya a tattauna kan matsala a ba juna dalilai sai a koma a shiga cikin rikici to shi kuwa an kai rikici da mai gaskiyar da mara gaskiya duk cabewa aka ce a rasa inda za a shi yasa masu mara gaskiya kullum sun shi kai ayi hayaniya kuma su dun shi kai ayi taratsi kullum sun shi kai ayi waye shi kenan sai ya bace cikin ya ya shiga boyewa da kaga mutun ya cika rigima to irin wannan ne to Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin cikin cikin muzakkira fi usul al-fiqh ya kawo wannan mas'ala a wajen cewa wato akwai al-ibaha al-aqliya wadda take wato ita ma waɗannan ayoyin nan ya kawo faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa kuma nan kana iya ɗaukar wannan cikin mahasinul islam ashe musulunci dokokinsa ba a ɗorawa sai an sanar ashe a ɗora doka ba a karantar da mutane ita ba a ce ta hausu an yi an shiga cikin matsala shi yasa turawa sai suka wayo suka sace kaga kullun kamar nasu ne sai a zo a ce a'a an yi anons an yi sensibilisation an sata cikin journal an karantar da 'yan ƙasa sannan dokar ta yi aiki wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahliha khafidun ba tura so kamo na wannan ba amin amma saboda ba ma kallon yadda wani lokaci nafsi da a fitar da hukunci sai ga ya ce a'a ai turawa ne suka kori sun kawo wannan turawa kuwa ga nasoshi na cikin qur'ani barjan Allah ne ya kyauta inna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah subhanahu wataala shi kadai ne masani ga dukkan komai sai an ka kawo umumi wanda duk ba Allah ba to akwai abin da bai sani ba ilimin mu ilimin dan adam takaitacce na ilimin halittu takaitacce na amma ilimin Allah mutlaq ne ko cikin wannan khutba da muka gabatar a wannan sati mun yi magana kan sunan Allah al-alim shi ilimin Allah bai da iyaka alim al-madi wal hadir kina alim al-madi wal hadir ko alimun bil madi wal hadir wal mustaqbal sannan alimun bil mawjudi wal ma'dumi sannan ya'lamu al-mustahila wal mumkin ya'lamu adh-dhahira wal batin alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu wa ma la yakunu law kana kayfa yakunu Allah ke alima ma kana duk abin da ya wuce Allah ya san shi wa alima ma yakunu Allah ya san abin da yake kasancewa yanzu wa alima ma sayakunu Allah ya san abin da zuwa gaba zai kasance sannan wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu abin da ya wuce kuma ba zai taba yiwuwa ba to Allah ya san inda zai kasance ga yadda zai kasance munafikai da basu fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki ba za su sake fita a wannan yakin bai yiwa ai ya riga ya wuce amma Allah ya san in sun fita me zai kasance law kharaju fikum ma zadukum illa khabara sannan wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu abinda yanzu bai kasance ba amma can gaba za a neme shi kuma Allah ya san can gaban in bayi to shi ma inda zai kasance Allah ya san yadda zai kasance yan yanzu kiyama ta tsayu to yan wuta za su nemi a dawo da su duniya Allah ce walau tara idhu qifu ala nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أي كما بتسيبا كما الله يهود إذا سنيما تنقب كو تو أبن نمكم تنقب بيوا تو الله يا سيد ذي كسنشي بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون kowane suna Allah a ɗauke shi a dibe shi ma'anar shi ƙa'idodinsa fa'idarsa ga rayuwar musulmi da abubuwan da suke da alaƙa da shi shi yasa an ce Allah ya san kaza a'a Allah ya san kaza dan an hankalta masu yaki amma a ƙarshe wallahu bi kulli shay'in alim amma kai dan ilimin ka dan kadan ne duk duniya gaba ɗaya Allah ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila malaiku sun ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ilimin ka dan kadan ne qul liman yad'i fil ilmi ma'rifatan عرفت شيئا وغابت عنك أشياء amin alarmu mu je aya ta gaba mu je gaba alarmu inna Allah inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir
Na'am, kamar yadda muka sani cewa abu na farko da muke farawa da shi za mu faɗi munasaba, ko ba haka nan bane? Bayan munasaba sai muka asbabun nuzul. Bayan asbabun nuzul sai mu yi, sai mu bi ɗaiɗaikun kalimomi. Wanda cikin ɗabi'ar ɗaiɗaikun kalimomi in irabi ya zo ana iya ɗan ƙara, in balaga ta biyu ana iya ɗan ƙara, in ya so daga nan sai a shiga mi, sai a shiga cikin hukumce-hukumce. To nan wannan ayar da Allah ya ce inna Allah lahu mulku samawati wal ard. Masu mushaf na darus sahaba wanda suke fi tanasubi wa tanasuqil ayati ko ba haka nan bane sai suka ce walamma amara Allah bil bara'ati min al kuffar da yake Allah yayi umurni a barra daga kafirai bayyana anna lahu mulku samawati wal ard sai ya bayyana cewa mulkin sammai da kasai nashi ne ko ba haka ba fa idza kana nasiran lakum bari ka ji in Allah ya kasance shine zai taimake ku an gane ko fala ya ƙadiruna ala in zali bikum babu wanda ya isa ya sabkar da wata cuta a kanku na ana magana kafirai da munafikai da kuke jin tsoronsu to ka ku ji tsoronsu ina fata ana fitata wannan shi ne alaƙar aya domin munafikai suna bakirci ko ba ka bane munafikai da kafirai tun farkon surat ana ta faɗin irin abubuwan da za su yi muku ko ba haka nan bane fa idan salaha al-ashhurul hurum faqtulu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum su kafiran nan anka ce wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ko ba haka nan bane sannan Allah ya ce wato wa hammu bima lam yanalu sun yi shirya makirce makirce laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu wa qallabu laka al-umura hatta jaa al-haqqu wa dhahara amru Allah wa hum karihun sannan qul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi'adabin min indihi aw bi'aydina allati ya'tadiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim ko ba haka nan bane to duk makirce makircen su kakkuta da hankalin ku inna Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na Allah ne ba za su iya cutar da ku ba wannan shine abin da suka kawo sai kuma shi ibnu ashur yace da anka ce inna Allah lahu mulku samawati wal ard yace tazyilun salim in an ce tazyil asalin azzayu shine bundi ko wutsiya to nan wata magana ce wadda ta zo cikon magana shi dai an ce tazyilu nan ba ana nufin cikin qur'ani akwai wutsiya ba a'a wata magana ce da za ta cika sauran maganganu mun gane wannan da kyau yace na biyu fi quwwati ta'kidi matsayin karfafa magana shike li qawlihi inna allaha bi kulli shay'in alim tunda an ce Allah masani daga dukkan komai yace wali zalika fusila biduni atfin shi yasa ba a kawo wa inna allaha lahu mulku samawati wal ardi ba tunda duk magana guda ce kidan ba a bukatar sai an kawo wawun li anna thubuta mulki samawati wal ardi lillahi ta'ala ibnu ashur yace domin in an tabbatar da mulkin sammai da kasai na Allah ne yaqtadi an yakuna aliman bi kulli shay wannan yake nuna cewa Allah ya san komai domin baka iya mallaka abu kuma baka san halin da yake ciki ba ko baka nan bane kana nan kana dibin kana da kuɗi ko baka nan bane ka mallaki jikka 30 bari in dan ba da misali irin namu na talakawa ko da kaga zuwa ka buɗa ka ɗan ɗaga cikin ɗan akwatinka sai ka iske babu su ba ka da cikakken ilimi wani ƙato kaddara ya yi gaba da su ko ba ka da bari to cikakken mallaka tana tare da mi da cikakken ilimi to shi yasa ce inna Allah lahu mulku samawati wal ard da shi da bi kulli shay'in alim tare suke cikakken ilimi shina tare cikakken mallaka cikakken mallaka tana tare cikakken ilimi mun gane wannan da kyau ibnu ashur yace li anna takhallufa al ilmi domin idan an ka ce ilimi ya yi jinkiri bai zo ba an ta'alluq bi ba'd al-mumtalakat ga sashen abin da kan mallaka yufdi ila ida'ati shu'uniha zai kai ka ka tozartar da tafiyar da wannan al'amura so da dama kana da abubuwa da dama amma sai su lalace saboda baka sani ba ka aje dan nonon ka alaran ma ka mance da shi can sai yayi tsami yayi doyi yayi wari ko da ka buka ce subhanallahi eh kaga babu cikakken mallaka da ka san da shi wani lokaci da zaka amfani da shi sai ka ajiye kuɗi baka san da su baka manta da su sai can wata rana sai ka buɗa sai ka gare su ka ce kai kaga an kai haka lalurori da dama sun kai ta bugunka kun kai ta dambe da kana da ka san inda waɗannan kuɗin kana rike da su da sai ka je ka biya bukata amma sai a zo wani lokacin lalura ta buge ka ka aje kuɗi baka san da su ba wannan yana nuna ba cikakken mallaka gare ka ba mun gane wannan da kyau to kaji abinda ibnu ashur ya ce ba ni ne ni faɗa ba to sai mu dawo zuwa ga wato abin nan tunda mun samu al abin nan almunasaba sai mu zo zuwa ga al-isti'ab al-isti'ab shi ko shine zai bamu asbabun nuzul cikin asbabun nuzul da sun ka kawo guda ne an ka samu karkashin wannan aya suka ce daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu fi qawlihi wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun qala ibn Abbas yace nazalat kenan ta sabka hina akhadhul fida'a min al-mushrikina lokacin da musulmi suka karbi fansa daga mushrikai da aka yi yakin badar kenan kun san an ce a kashe su koko amshi fansa banza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Abubakar suka ce amshi fansa ko ba kadan bane shi ko sayyidina Umar yace a kashe su ko wanne daga cikin su yana da shi ra'ayi me yasa waɗanda suka ce amshi fansa suka ce saboda za su samu kuɗi na sayan makamai wasu su ce a'a a kashe su saboda in kafirai suka ji irin waɗannan gaggan kafirai an kashe su za a zan cewa daular musulunci ta yi ƙarfi a shekaga sabani ba yau da aka saba ba amma tare da mutunta juna da ba juna da lillai mu ko da wani da ka saba mai cikin bakaru shi ka ci wancan arni shi da ka saba mai kai arni ne kai ba musulmi ba ne kai kaza ne kai shi kamar musuluncin nashi ne ko na gidansu ne ba wani da ba wani biyayya shi da ka saba mai arni ne shi kuma waɗanda ya saba ma su ba su iya ce mai shi ba musulmin kirki ba ne shi da haka الاختلاف موجود اما الاختلاف في العقائد شنو ba a yadda da shi ba saurari dalilai na in saurari dalilan ka mu ba juna dalilai kuma ba dole bane don na baka dalilai sai ka karba kuma ba dole bane don ka bani dalilai sai na karba ba kai zaka yi hukunci ba ba ni da maka hukunci ba akwai ranar da za mu haɗu gaban Allah shikenan Allah ya kyauta yace to yawmal akhadul fidaa min al mushrikin abinda yawmal asara ranar wato ribabbin yaki ita ce wato ranar da an kai yakin badar qala yace lam takul lam yakul lakum an ta'khuduhu bai dace ku amshi fansa ba hatta yi uzana lakum sai an yi muku izini walakin ma kana Allah li yu'adhiba qauman sai dai Allah ba zai azabtar da wadansu mutane ba wadansu mutane bi zunubin da wadansu zunubai aznabuhu wanda sun ka aikata tunda shi zunubi da da yaran da yaran larabci namiji ne hatta yubayyana lahum ma yattaqun har sai Allah ya bayyana musu abin da za su yi qala yace hatta yanhahum qabla zalika kenan sai Allah ya hade su in hali bai zo ba to wannan ijtihadi ne akai to kaga wannan asbabun nuzul da aka kawo Imam Suyuti ne ya kawo shi cikin littafin Ad-Durrul Mansur amma babu sanadi a gare shi kenan yana matsayin da'ifi ba a karba sai an samu ni sai an samu sanadi matsayin da'ifi yake ta fuskar sanadi intabe sannan akwai wani akwai wata taba'a ta ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur intabe akwai ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam as-suyuti akwai ad-durrul mawsun fi ulum al-kitab al-maknun na as-sabil al-halabi intabe to shi wanga ad-durrul mansur shi ne imam as-suyuti taba'ar da take ta haqiqin asarakin shi ita ce taba'a ta darul hijra taba'a ta ina darul hijira kenan in kana son ka san ya inganta ko bai inganta ba dole sai ka koma wannan taba amma in muka dubi kuma matanin sai mu ga akwai rauni tare da shi ta fuskar mi ta fuskar matani kun san ko me yasa saboda wannan ayar da aka kawo wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun cikin wace sura take tauba tauba a wani lokaci aka yi ta sauka a gazwati tabuka shi ko wanga zance da yake yi ana zancen mine a badar tsakanin badar da tabuka shekaru ne masu yawa ina fata da fundata tun da badar tun wajen shekara ta biyu ne ko ba ka da bari ɗai ta biyu ana cikin ta biyu daga hijira tabuka kuma ana zancen shekara ta tara ko ba haka da bane to kenan kaga akwai bu'dun talaqtus kan mata ma in ka diba wannan akwai rauni da shi na biyu kuma akwai ayoyin da suka yi bayanin wannan abin can a cikin suratul anfal ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizul hakim abu guda ɗaya zaka yi ka ce a'a wannan ayar ba sababin nuzulikin ta mubashir kin bane tana da kamanceceniya da waccan aya cikin suratul anfal nan ɗai za ka samu mafita wallahu ta'ala a'lamu mu dai iyakan mu faɗa to sai mu dawo zuwa ga mufradat an gane ko sai Allah ce to wama inna Allah lalle tabbas Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nawa ne na Allah ne an gane ko cikin jalali da muke fa yuhyi Allah subhanahu wa ta'ala shi yake rayarwa wa yumitu shi yake kashewa wa malakum ba ku da ayyuhan nasu ya ku mutane ko ba haka nan bane min dunillahi wani Allah ko ma bayan Allah ai gairahu kenan min wali ko mu ce au gairihi tunda min dunillahi haka ce min waliyin wani majibincin lamari majibincin lamari wanda zai jibinta lamarinka yahfazukum minhu wanda zai tsare ka ga Allah idan Allah ya tashi kama ka wanda ita ya hana wala nasir kuma ba ku da mai taimako yamna'ukum an dararihi idan Allah ya niyya kama ku da wata cuta wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sai Allah qul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar-rahman ai babu shi mun gane wannan da kyau to yanzu abu bi su kai mu da saura an gane ko abu na farko shine mu bi bayanin anna aya a balaga daya na biyu sai mu kawo bayani na ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirin daga nan sai mu yi gaba amin da an kace inna allaha lahu mulku samawati wal ard intabe ana iya cewa inna allaha mulku samawati wal ard lahu ko ba ka nan bane to inna tawkidi na Allah jumla ce ismiya kuma ismiyan nan khabarkinta jumla ne ismiya domin lahu mulku samawati wal ard ay mulku samawati wal ard lahu to wannan jumla ta mulku samawati wal ard lahu jumla ce ismiya to sannan khabar ce ta mi ta jumla ismiya tana matsayin khabar na Allah kenan kaga wato idan ya zama to jumla ce ismiya kuma sunanta da mubtada da khabar ana ganewa dukkan su suna ne tana tufidu subutu fi tarafaini yanzu inda ce al-ustazu yadhhabu kaga ustazu shine mubtada yadhhabu tana nufin yana tafiya kaga nan fi'iliya ce ismiya ce amma kuma khabar kin ta fi'ili ne kaga ba ta nuna tabbata sosai irin waccan amma in ka ce al-ustazu zahibun mubtada sabit ne zahibun khabar shi ma sabit ne domin ismu ne sai da manto ta'kidin ta yafi karfi to inna Allah kaga inna ta'kidi na Allah jumla ce ismiya lahu mulku samawati wal ard jumla ce min mubtada'in wa khabar ismiya ce tufidu thubut sannan lahu mulku samawati wal ard ba a ce mulku samawati wal ard lahu ba me yasa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr Allah ɗaya ne yake da mulkin sammai da ƙasai sannan sai an ka ce lahu mulku samawati as-samawatu nan al in ka ga dama ka ɗauke ta a hadiyya domin sammai nawa gare mu bakwai ana gane ni to in ka ga dama ka ɗauke ta a hadiyya kenan jinsin sammai wato samman nan guda bakwai da muka sani shine abin da ake nufi ko ko ka ɗauke ta al jinsiyya inna allaha lahu jinsu samawati wal ard ko ka ɗauke ta istigraqiyya umumiyya domin dukkan sammai waɗanda aka sani na Allah ne babu wata sama da aka sani da ba ta Allah ba amma sai ce mi wal ard da mi da ƙasa to ƙasa mufradi ce wagga al ba ta zamantowa ta'arif wato ahadiyya domin ahadiyya in kace ahadiyya ƙasa guda to ƙasa nawa gare mu bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna ƙasa bakwai to in kace ardi nan ƙasa guda ake rufi to su ƙasan guda shidda na waye dole sai ka dauke ta jinsiya lahu jinsus samawati wa jinsul ard ko kuma ka ɗauke ta istighraqiyya umumiyya dukkan ƙasashen da aka sani an gane ko nawa ne na Allah subhanahu wataala domin in ba haka nan ba sai ka fitar da wadansu kasashe bai ce inna Allah lahu mulku samawati wal arduna ba sai ce wal ard ard nan dole ka dauki jinsiya ce dukkan jinsin kasai ake nufi mun gane wannan da kyau sai Allah ce wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kina aslin shi wa malakum waliyyun ko wala nasirun min dunillah an gane ko ba ku da wani mai taimakon ku wanda yake ba Allah subhanahu wataala ba babu shi ina fata ana fahimta ta an gane wannan da kyau sai yace yuhyi wa yumitu yana rayarwa nan yuhyi al-ihya'u kala biyu ne wa yumitu al-imatatu kala biyu ne idan mutum ya mutu wa zai rayar da shi lokacin da mutum yana digon mani wa zai rayar da shi yuhyi wa yumitu wannan dalala ce ta kudrar Allah subhanahu wataala to banda wannan kuma a'a yuhyi idan mutum yana kafiri ya zan musulmi an yami an rayar da shi idan mutum yana kafiri ya koma musulmi idan mutum yana musulmi ya koma kafiri wal iyad billah kenan musulmtan mutum da kafirtan mutum suna ga hannunwa suna ga hannun Allah aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas to dan ka sani da al'ihya'u alhissi wal ma'anawi, ko ba ka bane da al'imatatu alhissiyatu wal ma'anawiyya lillahi, kuma sai ce yuhyi bai ce yuhyi fulanan ba, bai ce yuhyi fulanan ba, bai ce yuhyi fulanan ba, li anna hafful maf'ul aw hafful muta'alliq ahyanan yufidul umum. Kenan yuhyi duk wanda kaga ya rayu to Allah ya rayar da shi duk wanda kaga ya musulunta Allah ya so musulunta ta wayu mitu Allah shi ke kashewa duk wanda kaga ya mutu Allah ya so mutuwarsa duk wanda kaga yana musulmi ya kafirta Allah ya so haka wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani mataimako wanda zai taimakon ku min dunillahi kuma bayan Allah a ƙarshe za mu ƙare da magana ta Sheikh Ibn Jarir al-Tabari da yazo karkashin wannan aya yace yaqulu Allah ta'ala dhikruhu Allah yana cewa inna Allah tabbas Allah ayyuhan nasu ya ku mutane lahu sultanus samawati wal ardh mulkin sammai da kasai nashi ne ko ba karan bane wa mulkuhuma da mulkin su wa kullu min man dunahu min almuluki fa abiduhu wa malikuhu duk wanda ba Allah ba man dunahu duk wanda ba Allah ba min almuluki na masu mulki na duniya fa abiduhu bayan Allah ne wa malikuhu mallaka Allah ne don Allah ya so kashe su mutuwa za su biyadihi hayatuhum wa mautuhum rayuwarsu da mutuwarsu ga hannunwa take Allah yuhyi man yasha'u minhum Allah yana rayar da wanda yaso ya cigaba da rayuwa kenan wa yumitu man yasha'u minhum Allah yana kashe wanda yaso daga cikin su fala tajza'u ayyuhal mu'minuna kan ku yiraki ya ku mu'minnai min qitali man kafara bi min al muluki kan ku yi wato jin tsoron yaki yaki da wanda ya kafirce mini daga cikin masu mulki mulukun rum shin masu mulkin rumawa ne na kasar rum kanu aw muluku faris ko ko masu mulkin farisa mutanen wajen iran farisawa wal habasha ko ko habashawa mutanen ethiopia wajen africa aw ghairuhum ko wanin su waghzuhum ku yaƙe su daga alqaswa ne wajahiduhum fi ta'atihi ku yaƙe su ku yi jihadi fi ta'ati a cikin da'ata a cikin umurnin da nayi muku fa innal mu'izz fa inna wato fa innal mu'izzu fa inni ni Allah almu'izzu ni ne mai buwayantar da man asha'u minhum wanda ni su wa min wa min minhum wa minkum daga cikin su ni Allah ni nike ba da daukaka ga wanda ni so ni nike kaskantar da wanda ni so ko ba ka bane wal mudhillu man asha'u minkum wa minhum duk wanda so daukakar da shi ko kaskantar da shi ni zan yin haka wa hadha ibnu jarir at-tabari yace wannan aya haddun akwai kwadarwa da zobin ni ba da dalin ba akwai kwadarwa da motsarwa min Allah jalla sana'uhu daga Allah wanda wato sana'uhu yabon shi jalla ya daukaka almu'minina Allah ya motsar da mu'minai kina haddul mu'minina ala qitali kulli man kafara bihi ga dukkan wanda ya kafirce ma Allah min almamaliki na masu mulki wa ighra'un minhu lahum kenan kamar Allah ya ana iya cewa hukka ko sana ce an hukka kare ma'ana Allah ya motsar da su minhu daga Allah lahum gare su bi harbihim Allah yana cewa a yaƙe su in dai zaman to komi yana ga hannun Allah Allah shi rayuwa tana ga hannun Allah mutuwa tana ga hannun Allah mulki yana ga hannun Allah kakku ji tsoron duk wani kafiri saboda mi saboda duk suratu tauba ta yi bayanin yakar kafirai kaga Allah ya ce a yaƙi mushrikan makka qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum Allah yace a yanke alaka da su bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikina ko ba ka nan bane Allah ya ce a yaki ahlul kitabi musaurara da kyau qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna munafikai sun ce suna jin tsoron su ta yaki saboda akwai banil asfar wa minhum man yaqulu udhalli wala taftinni ko ba ka nan bane an ce a yaki munafikai da kafirai ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir to duk waɗannan nau'in kafirai ka kuji tsoron su inna Allah lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir tulitu al layla fi an nahar wa tulitu an nahara fi al layl wa tukhriju al hayya min al mayyit wa tukhriju al mayyita min al hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab karanta aya ta ƙarshe musamman ladar amin laqad taba Allah
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف
sai رحيم ka ƙara sai ka ƙara ƙara ƙara ƙara على الثلاثة الذين ولدوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ga wanda ka tabbata
إن الله هو التواب cike cike cike cike cike cike cike
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا وكونوا مع الصادقين
اللهم اجعلنا من الصادقين في الدنيا والآخرة abin babu abin da ke alqur'ani da haƙi wai subhanallah magana Allah wanda duk bai saurari qur'ani ba an sha da shi abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh